yau asabar ashirin da hudu ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu daidai da sha biyar ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma a zariyar gidan alhaji aminu muhammad muna cikin jizu ustani a firiya da tafsir na maulamu sahibul kaidafi shek ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari uku da ashirin da biyar muna cikin suratul araf za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da shida malam muhammad mubarak zai ja mana baki shehinmu shek ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهجر وانزعفه بنظرة تأتي لنا بالسفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة متعلمين بركم بديو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذاب أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون a jiya idan ba a manta ba mun fara magana a game da wannan aya cewa a cikin ayar da ta gabata Allah ta baraka ta'ala yana gaya mana cewa annabi Musa ala nabiyina alaihi salatu wassalam ya rike hannun zari da Allah tabaraka wa ta'ala a bisa aikin da wawaye daga cikin majiyansa suka aikata shi ne bautar ɗan maraƙi da kuma neman ganin zatin Allah kuku annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi hanzari Allah tabaraka wa ta'ala ce ya zo da mutum saba'in su zo su ba shi haƙuri su da kansu kuma ya tattaro su ya zo da su da suka zo ko a hanya suka nemi alfarma musa yadda kake jin maganar allah kuma muna so mun je mu ci allah ya musu suka ji maganar allah saboda daɗin jin maganar allah sai suka ce ya musa لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة موسى ba za mu koyi maka ba mu ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah kurkuru ba to daga nan ne fa aka zama mustaqi ka ko ba aka zama rasubatu da sauransu tsawa san su duk da saba'in ne suka mutu annabi Musa alal bin ali salatu wassalam yayi ta magiya yayi ta magiya yayi ta magiya yana roƙon Allah yanzu Allah sai ka harkar da mu saboda abin da wawaye suka yi kuma waɗannan mutane na armo da su gidajensu cikin iyalansu yanzu ku koma gida yake sun mutu to Allah ai da kana da nufin kashe su sai ka haɗa haddani ka kashe mu baki daya domin kar a zarge mu to a nan dai duka abin da ya faru ya faru kamar yadda duka jiya mun faɗi annabi Musa alaihi bin ali salatu wassalam yana ta addu'a yana roƙon Allah har inda yake cewa a waktub lana fi hadhihi dunya hasana Allah ka rubuta mana kyakkyawan aiki a cikin rayuwar mu ta duniya wata da aka nafi ranar lahira kuma ka rubuta mana kyakkyawa wato ka gabata mana zirabban mu ka ba mu aljanna to shi ne har addu'a ta gangaro a nan musa ce an ta waliyuna Allah kai ne majibincin lamarin mu ka sallana ka gafarta mana warhanna ka ji mu wa anta khairul gafiri Allah kai ne mafificin dukkan masu gafarta kurakurai wa an ta kai gajiri na kai mu mafificin dukkan masu gafarta kurakurai wasu ya Allah a wuce ka wajabta lana a gare mu fi hali duniya a cikin wannan gida na duniya haka na san wato ka ba mu kyakkyawa mu zaman tu masu kyawawan aiki wa bila kira sannan ranar lahira ka gafarta mana zunubanmu ka ba mu kyakkyawa wato aljanna inna hudna ilayk shine a jiya muka ce inna hudna ilayk tana da fassara guda uku a wurin malamai wadan kuma da nan suka ce inna hudna ilayk ma'ana inna tubna ilayk ya Allah mu mun tuba zuwa gare ka wannan Abdullahi dan Abbas ya fassara shi da wannan inna tubna ilayk shine ma'ana inna hudna ilayk sai ibn Jubair haka fassara mujahid haka fassara أفاد إبراهيم بقى هذا استفدت فترى ترجو إنا هدنا إليك شنو إنا رجعنا بالتوبة إليك إنا رجعنا بالتوبة إليك يا الله من كون zuwa gare ka ta hanyar tuba wannan alimin isa shi ne fassara shi a haka kamar an tambaye ta ya ta fassara shi da wannan fassara sai ta ai min hajin yahudu ne idza raja'a إنا هدنا إنا رجعنا رجعنا إليك فانترى تأكو سكتي معنى إنا هدنا إليك أي إنا تقربنا بالتوبة إليك يا الله مو muna neman kusanci ta hanyar tuba zuwa gare ka wannan kuma ibn qasim shine fassara shi a haka shine Allah tabaraka ta'ala ce mun karbi tuba amma ku sani sani cewa azabira wato azaba ta usibu bihi ma na sha ina saukar da ita ne ga wanda na ga dama a nan ne jiya muka ce har annabawa da waliyai da siddiƙai da shahidai da salihai sai da suka firgita har hawaye ya zubo a idansu suka yi Allah su gada saboda tsoro wato azaba ta ina so kada ita da wanda na ga dama kowane ne shi wanda na ga dama kawai kowane ne shi to sai suka razana saboda ganin cewa sun razana sun tsorata sai Allah ta baraka ta ce ce ku kwantar da hankalinku wa rahmati wasu a kulle shi wa rahmati wasu a kulle shi amma kulle shi ne fi duniya rahmata ta yalwaci kowane abu ta gane kowane abu amma a cikin rayuwar duniya wato ma'ana rahmar Allah ta gane muminai da kafirai a duniya da kafiri da mumini da mutumin kirki da mutumin banza duka rahmar Allah ta zame su amma a duniya amma a lahira ta ke sanci muminai kawai shi yasa in kan lura da ayar da kyau za ka ga Allah ya rataye ayar da mashi'a ba kamar yadda ya rataye azaba da mashi'a amma rahama Allah bai rataya ta a jikin wuyan mashi'a ba in aka lura da kyau za a ga haka wani azaba ce ce azabiya usibu bihi manasha azaba ta ina saukar da ita ga wanda daga dama me yasa saboda ita rahama ita ce nufsun mashi'ati ita ce hakikar mashi'a rahamar Allah ita ce hakikar zatin mashi'a din saboda ita rahama kadimiya ce ita ko azaba hadisa rana kabiru ya ce ta riga yi azaba ta riga yi azaba kuma saboda dalili ita azaba sifa ce fi'iliya shi fa ta rataya ta da mashi'a ita ko rama sifa ce zatiya azaba sifa ce fi'iliya shi fa aka rataya ta da mashi'a sabanin rahama ita kuwa siga ce wadda take zafiya ke sa ce wa rahmati wasi a kulla shai ke sa su ba suke cewa wannan majalun li amalin usati majalun li amalin usati nan wurin wannan ayar nan ne ran ran about ran da about nan ne ran da about masu saban Allah duk wani mai saban Allah ne shi wannan type din to sai an jaja ko shi dan da shi yasa a jiya mun kawo muku biskar shekan da tsari yadda suka yi saboda jin daɗin cewa rahmar Allah ta yalwaci kowane abu duk lalatattu da shekaru da masu mulki da zulbai idan suka zai ce wa rahmatu wa ta kulla shi sai ce na hannu a sha ilin mawujuda shekan da haka ya samu ana shaikun ilin mawujuda sani ya ce masa ba ka ciki ya ce ina ciki ya ce ba ka ciki ya ce ina ciki ya ce Allah ya gama na tsine ma ya ce yaushe Allah ya gaya maka ya tsine mu ya ce lokacin da aka ce ayi wa Allah Adamu sujada ai ba kai ba kuma Allah tabaraka ta'ala ce maka ya iblis malaka Allah ta kuna ma sajidi ya kai shedan iblis la'ananne me yasa baka zama daga cikin mala'iku da suka yi wa Adamu sujada ba ai mun ji abin da kace sai kace lam akun li azbida li basharin khalaqtahu min salsalin min hamakin masnun Allah kake ga ma wannan lam akun li azbida li basharin khalaqtahu min salsalin min hamakin masnun ne Allah ya ga maka sai ce fakhruj minha fa innaka rajim fakhruj minha fita daga cikin rahama ta ta inna ka rajin cewa kai abin jefewa ne wa inna alayka la'anata ila yawmi din yace ne ce o ta ga shi ka da ita ran to amma abin tausayi ta hali har yanzu ka tunta bai kai wa rahmatu wa kai kullu sai ba to ya ne kaga saboda tsabar hasara dan in mun haɗu ka ci mutunci na wato shi ne ka tsaya a nan ko ƙara ta karatu da za ka ne wurin ayar wa rahmatu wa ta kullu sai wa ana shay'un min al-mawjudat sai ce ai Allah tabaraka wa ta'ala ya ga mana ayar ba mu ba mutlaqar aya ba ce mu kayyada ce shekan ya ce kamar yaya muƙayyada ya ce muƙayyada ce don cewa ta ta aktubu halin da zai ya tabbuna aina an tafi da takawa kai kana jin tsoron Allah wanda yake jin tsoron Allah Allah zai ci yayi abu ce ba zai ba har ka rinka tarayya da Allah me yasa ba ka jira ba kana ga Allah lam aqul li ajira li basharin khalaqtahu min salsalin min hamain basir والله جئت فخرجنا فإنك رجيم وإن عليك اللعنة لا يدين سورة فتعتبها للذين يتقون وعن النفاع إبليس يكتب باقع يكتب ساعة yace lalle sa'an tarina ne kai baka da labarin da can yi ne imamu mala'iku baka da labarin da saboda ka ga yara suna banka suna zikiri ko ana ce masu shi ne za ta yi mun warki to bari ma kwaɗaya ka gane karatun da muka yi mu a wurin Allah muka yi shi mu a wurin Allah muka yi karatu sai da ka ina jira maka maganar a rama kana gaya min maganar takawa kai ne baka san kan karatun ba wato samu in baka sani baka sani daga yau التقوى تبن العبد والرحمة صفة الرب أين الفاني من الباقي التقوى فعل الأبد والرحمة صفة الرد أين الفاني من الرد وقوة لمجنون تو takawa aikin bawa ne rama sifar ubangiji in ana maganar wanzan cewa ke maganar ƙararru sani yi shu sani ci gaba da dariya ce a ƙara karatu da sani na fakka lafiya ya wuce to shi ne a ce ma muka faɗi ta in raga a ajiba yake ta ga gani ya haɗu ba zan kyale shi ya fito ga gani ya haɗu muka yi wannan fiyar ba zan kyale shi da ba zan gaya masa in ce masa ka san jita min jihatul farki jita min jihatul farki walau nazarta min janki لوجدت أن الرحمة وصفه والتقوى دينه وفيه لا يبين وجهه والكل منه إليه dan da abin da zai ce shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce wa rahmatu wa ta'ala shi ta ake su kana bayin al-khawf wal rajai kullu bayin al-shari'a wal haqidati kan ka zama wuri guda idan ka zama bai wurin shari'a to za ka kana ta jiba mutane jahannama ko ya ji ya ta kai in kana kallon malaman zahiri za ka ittafa wani ba su ba kowa jahili kowa in ka ce musu ba kowa dan wutan su kuma bangaren masu hakika su kowa dan aljanna ne ba da abin da kuma ba ta yi ba kaga wata ta addini zai lalata to da ka dole ka zama a tsakiya ka zama farzakun bayyana shari'a don hakika shi ne bayyana khawbi wa rajai ka zama tsakanin tsoro da mata shi ne ya ce wa amadi wata kulle shai ai amma kulle shai rama ta ta yarwaci kowane abu fi duniya a cikin gidan duniya da muminai da kafirai to ta dawo da iblis shi wani jan lalu ce aya tana sauka sai ga iblis tana ɗage shi ma yana leƙi yana tambaya wai ya Allah ya ce ya Allah ya aka ce cewa ya rama ce wata kulle shai ce a lalle hadda ku ce hadda ku mun ci bulu wala mu je ta tunda shi hakkar muke sai ce idan to in haka ne ana rahmatullahi tabaraka ta'ala ni ma ba zan ƙara yin kauna ba ni ma zan samu rahmar Allah tabaraka ta'ala me so ya ga wannan ya duba tafsirul qurbi juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da tis'in da shida ko hashi tsari alal jalalain juz'i na biyu shafi na ɗari da ɗaya ko kuma ka duba tafsirin ibnu kasir da hadisin da ya rawaito daga tabarani ya kawo a cikin tafsirin wallazi nafsi bi yadihi la yakranna Allah yawm al-qiyamati maghfiratan yatafawwalu laha iblis raja'a an tusibahu juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu za ta ga wannan jawabai da aka yi ana shi ne Allah tabaraka ta'ala ce fasa'tubaha lil ladina yattaqun fasa'tubaha fil akhirati da sannu za mu wajabta wannan rama mu kattaba ta a kan waɗanda suka ji tsoron su ne ranar lahira ce wannan za shi ya shigo ba yana mazurai ana faɗin wannan sun yi fita sun yi wuce biyu da ta gani ta gani na biyu sun yi fita a ciki ba ya ciki shi sai sai da yahudu da nasara kuma sai shigo kanta ko kuma lafiya da su abu ku zaɓin da ya ce wa rahama ta yi ta kulle ai mu ma wani abu ne a cikin halitta rahama ta ta yalwaci kowane abu mu ma wani abu ne a cikin halitta saboda ka mu ma mu zo mu jana abu mu ma mun zo mu jana abu to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace lil ladina yattaquna daga nan kharaja iblis li anna taqwa imtisalul amr shi ne yace abin da yasa iblis ya fita saboda tsoron Allah shi ne imtisalul amr wasunadul nahi في الظاهر والباطن من حيث يرضى لا من حيث ترضى. وتو قرآن الله شيني yin umarnin Allah ciki da waje kuma ka ji tsoron yadda Allah yake so ba yadda kake so to daga nan sai Iblis sai ya fita faqala sai Allah tabaraka wa ta'ala bai tsaya ba sai ce lil ladina yattaquna fa ta'tubaha lil ladina yattaquna daga cewa yattaquna sai Iblis ya fita sai Allah ya ce wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun sai yahudu da nasara su wasu ka fara masurai sun ji babu su a ciki amma ba su fita ba saboda shi dan sai suka zauna a da'ira suna masurai suna ta hada mu ma dai hada mu ai mu ma sallan mu ai muna yi ai ai ai mu muna taimako ai muna ba kasashe tallafi muna kaza muna tausayin karnuka da mage da kaza da kaza da kaza suna kawai wasu ma ai suna fitar da zakka me yasa kake kanci zakka da ambato a nan lillazina yattaquna wa yutuna zakata ba ba wata ibada ba sai wa yutuna zakata saboda tana da wahala sosai ta fi dukkan ibadu wahala sallah ba wuya azumi ba wuya an gane ko hajji ma ba wuya amma ka ga zakka sabai ba su kudi sai mun ji gane ba a wasan da akwai da zai iya nafila rasa ɗari amma wallahi ba zai iya ɗan kukkuje ba wani ba annabi to shi yasa Allah ya fata atuba nan da zai yake kura wa yutuna zakata wa yutuna zakata suke ba da zakka wannan jira bi ayatina yu'minuna sune waɗannan da suke yin imani da ayoyin da baki da kin imani da annabawa da kuma mujizozin annabawan da baki daya da su jayya da ko ɗaya daga cikin su ba to yahuda dai suna gani ya Allah tabaraka ta lai tona asirin su sai ce allazina yattabi'una
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
الذين يتبعون الرسول الذي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والجلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتقوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون to Allah tabaraka wa ta'ala ya tona asirin Yahudu da Nasara a nan su ma sun shigo su yi tsumu a cikin jama'an al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi sai Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya ce wa rahmatu wa ta'ala kullu shay kowane shirme ya shigo ciki har shida da aka ce fata'tuba lil ladina yattaquna sai fita fata'tuba lil ladina yattaquna wa yutuna zakata والذين هم بآياتنا يؤمنون ايش اللي نفدا في يهودا وهذا مسار تكرونا مسك تفدا هل تبا في المغرب لأن تبارك وتعالى فيشي الذين يتبعون الرسول النبي الأمية ba wai kuma ne waɗanda na rubuta musu wannan rahama na tabbatar da ita a kansu su ne waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ar-rasula babban manzo الرسول مسؤولين الرسول مأيكم الرسول مسيكم الرسول مشيكم وذكر ذات الأمر شيء النبي سؤالي ولن مكوزة تولى الرحمة أكلسو مكتبة الدعيدة سوري ولن لا تكبي الرسول النبي اللمية waɗanda suka bi wannan babban manzo babban annabi baguwa baguwa sallallahu alaihi wasallam fa kharajat al yahudi ana faɗin wannan sai yahuda suka fita suma daga cikin sahu wannan nasara da kuma nasara Allah tabaraka ta'ala ya ambata annabi alaihi salatu wassalam baguwa wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك صلى الله عليه وآله وسلم وبقيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأمة التي في التوراة كذب النبي الأمية شيء شيء معنى النبي بقوة هو محمد صلى الله عليه وسلم شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الوصف سب بالنسبة إلى كل إنسان wannan suna zagi ne idan aka danganta kowane mutum a ce kai ummi ne a ce ne ummi a ce a wani kan rubutu ba zama iya karatu ba a gona ai zagi ne tun da baba ka ta haife ta haka kake baka iya komai ba tun da ka zo duniya baka iya rubutu ba baka iya karatu ba a gona an zage ka wa amma ji haƙƙin muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa mas'ul wanda za ka ce mutum da shi da bakwa kalmar zagi shi in ta tafi wurin sa ko ta ke koma kuma Allah ne ma ke gaya mai ba wani ba annabi ba uwa kun san hikimar da ya sa bai kiyar gudu wani ya tafi yadda ya zo da wannan babban littafin wanda ya ma farrakna bi min shay kamar yadda Allah ya faɗi ma farrakna fi kitabi min shay to da annabi alaihi salatu wasallam ya kware wurin rubutu ya kware wurin karatu za ta babu ne game da kohari da ta fara tabar ta ke cikin dare ta duwa yake karantawa shi ne ya ta tara ya rubuta ya na ce to kace baka iya to haka ne kuma da ya fita ya je karatu za a ce wurin karatu ne ko to tun da aka shi bai taɓa barin cikin lungun duwatsun garin makka ba kullum yana nan cikin magudawa masu bautar dodo sai zai fara faɗin labarin farkon duniya da tsakiyarsa da ƙarshenta da abin da zai faru a lahira yana ta faɗi yana ta faɗi me ya rubuta abin shi kawai to shi ne hikimar shi ya sa shi a haƙƙinsa ya bori ya annal ummi ya malla ya ƙarau shay'an ummi ba uwa shi ne wanda bai iya karanta komai ba wala ya tun kuma bai iya rubuta komai ba musiba ila ummihi ana danganta shi zuwa ga babarsa كأنه بكي على حالته التي ولدته عليه أمه kai ka ce ana danganta shi ne zuwa ga halin da ya zo duniya tun da babu ta tage shi bai canza ba fa hada sabu fi gairi muhammadi sallallahu alaihi wasallam wannan zagi ne in aka ga mu ba annabi ba a ce baka yi rubutu ba baka yi karatu ba to shi annabi ne zai rubuta kuma ne zai karanta bayan rubutun ma shi yake rubutawa a karatun ma shi yake karantawa to shi ne ya karanta ai mu ne muke karatu don mu gano shi shi ma karatun karanta shi yake to shi ne ya karanta annabi ko yake karantawa shi kuma annabi yana faɗuwa annabi yana rubutuwa to a kaji inda ya kware shi rubutu yana rubuta shi karatu yana karanta shi ko da ka annabi yana gaban rubutu da karatu suna masa biyayya mu ko muna bayan su. rubutu da karatu suna bin a ba mu ko muna bin bayan rubutu da karatu rubutu yana rubuta shi karatu yana karanta mu ko muna diba na jin damuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda duk wanda aka cewa ba uwa ba ka iya rubutu ba ba ka iya karatu ba an zabe ka amma annabin aka ji mai aka an yabe shi ya zo duniya baya rubutu baya karatu amma ya zo da tarihin farkon duniya da ƙarshen akwai wata hudu da yi da ya tsira kan mimbar ya fara bayani sai da ya faɗi ɗan autan mutane wanda daga shi haifuwar shi alƙiyama za ta tashi har sunan shi ko da annabi ya faɗa wani karatu wannan ne sallallahu alaihi wasallama wanda ya ga zafin Allah guru guru da wani magana karatu ko saboda haka wa amma fi haqqi muhammadin sallallahu alaihi wasallama ko huwa madhur in an faɗi wannan kalma a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yabo ne li'annahu lamma kana ummiyan domin cewa shi lokacin da ya kasance annabi da kuwa ma mana abu zalika min an yakuna a alaman awwali wal akhiri kasancewar ta da kuwa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba bai hana shi ya zamanto shi ne mafi sani mafi ilimin malaman farkon duniya da kuma ƙarshen duniya ya fi dukkan malaman farkon duniya ilimi ya fi dukkan malaman ƙarshen duniya ilimi gabaki ɗayansu wato wannan magana da Allah tabaraka ta'ala ya yi alaihi yana bayyana mana da cewa wa rahmatu wa ta kulli shay fa ta'tuha lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun sune alladina yattabi'una ar-rasula alladhi alunniya kaga al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ake nufi su ake nufi domin babu wani mai wannan sifa sai shi kadai ba wani annabi gobe shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa riwayoyi duka suka zo duk wani sahabi ya zo tafsirin wannan aya sai ce ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas Allah ya kara mana da ya zo fassara ta fa fa'tu wa halil ladina yattaquna sai ce ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sa'id ibn jubair shi ma da ya zo fa fa'tu wa lil ladina yattaquna sai ce hum alladina yattabi'una muhammad يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم سورة وأن تسير وعن محمد بيئة سيسا عن موسى عليه الصلاة والسلام يجي شوى ليتني خلقت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كي تولاني موسى gani annabi gani manzo gani ulul azmi gani kalimullahi amma in zama ɗaya daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bi wannan duka ya bi ni waɗannan makaman duka in zama to daga cikin al'ummar ta annabi ne ya tabi'una hu daga cikin waɗanda suke masa biyayya wato malamai sun ce Allah tabaraka ta'ala ya zabi annabi Musa a cikin annabawa da manzanni lokacin da al'ummar da suka aikata abin da suka aikata sai Allah ya tabbata zaɓi mutum saba'in ka zo da su su ba ni haƙuri annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in to bayan an gama sun nemi su ga Allah Allah ya kashe saba'in din duk sun tashi wani ta ajiyar mun yana muku mutuwa kana biyu akwai mautu fala'in akwai mautu ibtila'in miƙati ma kala biyu ne akwai miƙatin rubiyyati akwai miƙatin taurati in ba a manya zai ba ta shi a riga haka kin zulmo da miya lokacin da suka zo bayan Allah ta'ala ya tashe su in Allah da waraka ta dace Musa ka gaya musu a ta'allu kuma ardan masjidan wa qahura wa ja'alu sakinata ma'akum fi buyutikum wa ja'alukum taqra'una at-taurata an zuhuri qulubikum يقول الرجل منكم والمرأة والهر والأب والصغير والكبير الله يجيب موسى تبيع موسى إن الله قد جعل لكم الأرض طهورا ومسجدا يا بني إسرائيل Allah ya ce ya gafarta muku ya ce in gaya muku ya mai da su ya mai da ko ina a duniya kuka samu ku taka ku taimama ku sallah ko ina masallaci ne gare ku Allah ne ce in muku bishara in gaya muku wannan sai suka ce za mu yi ka ga bai ba masu za mu yi an musalliya illa fil kararis mu ba za a yi ba da gaya ba za a yi ba mu ba a ce ki ba za mu sallah da gaya bai ba a su ba a su da kunya sai ita nan ya ga ya ne sai kace ka ga musu Musa ka ce musu wai da ana tafsira da ma'akun fi buyutukum Allah zai sanya natsuwa a cikin zuciyoyinku kuna cikin dakunan Alu sai suka ce la nuridu illa an takuna kama kanat tutabut suna da wani akwati akwatin gadon kayan kakannin su annabawa ko yaki za in aka ɗauko akwatin aka aji to sai sun yi nasara kayayyakin annabawa ne a cikin akwatin to a kwatin yana sa nutsuwa sai Allah ya ce zan sanya nutsuwa a cikin zuciyoyinsu don ka tura za ka so a bar shi a kwatin yadda yake kan shi kan shi ka ga mai mu za mu ba ma to ka ce mai ya fashi a inda yake kar a samu a zuciya ba ya kani ba sai Allah ya ce to ba ne shi Musa da ya musu wai da ana kun takar ulat taurata an zuhuru kulujukum ka ce na ce zan sa su dinga haddace littafin a taura su dinga karanta da ka ba sai sun ɗauki littafi suna dubawa ba ويقرأها الرجل نمد زي ما كانتها والمرأة مثل ما لا تبقى كانتها والصغير والكبير يارو قرمي زي كانتها بابا زي كانتها والهر والعبد تا من انشي زي كانتها باوا شما زي كانتها فذلك لا نريد لا نريد أن نقرأها إلا نذر فداء مباعث ولا إذا كان من تكلم نفسي هذا الشيء وإذا الله ما رجل وإذا حتى أكبر in ka gaba idan ba mu kaza ba ba za a yi ba kawai in ka kallo za mu ba za mu yi to shi ne sai Allah ce fa ta'tuba halin da dine ta ko shi ne asalin wannan magana fa ta'tuba lil ladina yattaquna wa yutuna zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula alladhi amiyya alladhi yajidunahu maktuban fi tawrati wal injil shi ne dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu har zuwa ulaika humul muflihun mun faɗi cewa lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya ce wala mutum ka kullu shay kowa ya yi kudi har shi dan ya zo to amma da kace ta ce wa lil ladina taquna wa yutuna zakata wal ladina da ayatina yu'minun sai shi daga tafsiri su ne munafiki da kama gaban shi yahuda suka zauna da Allah tabaraka ta'ala ya ce Allah zai yi tabi'una rasulan nabiyya lummiya sura sai suka bata sinin suka yanke kauna malamai su magana Allah akan maganar al'ummi an rasulan nabiyya duniya an rasulan annabiya allumiya suka ce akwai fassarori guda uku akan wannan ummi din fassara na farko annahu la ya karan wala yattu bai rubutu bai karatu shi sa gidansa ummi wannan shi ne fassara ta farko suka ce fassara ta biyu kuwa sunniya da zalika da annahu min ummin qura an ambace shi ummi saboda an haife shi a wani gari da ake kiran sa ummul qura ko ka ce mai ummi wannan ko ka ta annahu arabiyyun wa min al-arabi ummatun ummiyatun balarabe ne a cikin laraba akwai al'umma guda wasu jama'a ba su iya rubutu ba su iya karatu ba yasa ake kiran rubutu shine shi radiyallahu ta'ala ya ce ala kulli halin dai ko ma menene ya zo da ilimman mutanen farko da kuma ilimman mutanen ƙarshe aka aqiban nuran sirajan wa ahmadan rasulan amiran fi buduni wa zahir aka shahidan abdan ilahi mubashiran bashiran nadiran lil hudat al jamahir رسولا أتاهم بالملاهم جاديا أميا هبا ما لم تجد التخاطب da shi ummiyan annabi baguwa ne amma haba an ba shi malam tajibin da hatiri ilimin da ba sa cikin takardu sabanin mukaffal mustafar badr mu'imar innahu shafi'ul bara fil hudud dawa'i nabiyyun karimun rahmatun wa rahatun muqimun mubinun fil qur'an musafi azizun karimun muqtadim wa muslimun إمام رؤوف مشتمل وهو ناصري كفاني ياسين مجير مطهر وسيدنا الهادي منير البشري صلى الله عليه وآله وسلم وشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي أمين yake gabar cewa kar a damu da cewa an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ba uwa bai rubutu bai karatu ta kar ku rude dan jin wannan kamar yadda ammawa za su rude to shi ne ce yana gaya wa yahudawa bayan an faɗi sifar shi sifar waɗanda aka tattara wa rahama Allah ta baraka ta'ala ya bari cewa shi ne annabiyyal ummiya wanda sunansa da sifarsa ya zo a cikin littafin attaura da littafin injila shi ne allazi yajibunahu maktuban shi annabin nan wanda shi ne babban manzo wanda ya taɓa uwa ba wani bane shi ne wanda yahudu da nasara suke samun sunansa da sifarsa a rubuce a cikin littafin attaura da kuma littafin injila annabi allazi kutiba fi tawrati wa kutiba fil injili shine annabin nan wanda yake an rubuta sunansa da sifarsa a cikin littafin attaura kuma an rubuta a cikin littafin injila bi ismihi wa sifatihi da sunansa da sifarsa التوراة والإنجيل كلها بشر بمجيء البارئ له دع التوراة والإنجيل دكا سنة بشارة زوال النبي بسنة بارئ له بارئ له مولده فارانا إن ذا الجوشي شين فارانا واتو السلطة التوراة الله تبارك وتعالى ya yi bayanin sunan annabi da sifofinsa akwai wani magana da Allah ya yi yana nan a cikin attaura har yau yana nan har yanzu kuma yana hannun yahudawa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa annan malak annan malaka kan nazala ala ibrahim فقال له في هذا الآن يولد لك غلام اسمه إسحاق فقال إبراهيم يا ربي ليس إسماعيل يعيش يخدمك فقال الله لإبراهيم ذلك لك فجئت أجيب لك في إسماعيل وأنا أباركه وأنيه وأغفره وأعزمه بما بماز وأعزمه أنيه وأعزمه بما بماز abinda Allah ya ce wa Abin Ibrahim ka sani cewa a malaika ne ta kuma ki ga annabi Ibrahim wannan shekarar za a haifa maka ka sunan dan Ishaq shi annabi Ibrahim ya ce ka ina ma dai Allah ya tsawaita rayuwar Ishaq ya zama hadimin halar ubangiji mai kula da halara sai Allah ce mun amsa maka Ibrahim zai zama daga ciki za mu ba shi annabta da manzanci sai annabi Ibrahim alaihi salam sai sai ya ce sai ya godiya ga Allah tabaraka ta'ala da ya godiya sai Allah ce to mun ƙara maka ba bayan mun zaɓe shi za mu ba shi ƙawaran sannan kuma za mu yankaya shi za mu girmama shi za mu ba shi wani ɗa a cikin jikokin da sunansa mazu mazu wani ne mazu mazu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya zuwa cikin littafin a taura Allah ta baraka ta yake wani Allah rabba subhanahu ja'a min urjina'a wa dana ala sajina wa zahar min jabal farana ka sani cewa ubangiji ya zo daga dutsen urjina'a ya aiko annabi Musa wa dana ala sajina sannan ya ki kudai abusa garin nan mai suna sajina ya aiko annabi Isa wa zahar min jabal farana ya bayyana a dutsen fara da ya aiko mazu mazu sannan ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi ne mai tsawo daga abu ya sa الأرض يسار يسير لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة الأرض يسار يسير نار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص سيرتي قال لها قال صفة من قال لها ثلاثة ولد في كتاب التوراة تيجي أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وزيدا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلة ليس بفز ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويستر ولن أقبله حتى أقيم به إلا الأوجاع وأتوا بآل الأمم وآذان الصم وقلوب الكلفى حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنا التوراة وما يزال سلسلة البخاري أبو يسار يمشي نادي daga Abdullahi dan Amr dan As shi ya faɗi wannan cewa ga abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin a taura sannan a cikin injira shi kuma annabi isa alayhi salatu wasalam yana kai a hawayen yawa yake ce musu inni zahibun ankum wa sayatikum al-fariqidu ruhu al-haqqi allazi la yatakallamu min qibali nafsihi inna ma yaqulu kama yuqalu lahu annabi isa lokacin da za a ɗauke isa ba sai ce a hawayen yawa to ni zan wuce zan bau amma da sannu fariqidu zai zo manzo Allah ke fariqidu yana nuna ga shi ne ruhun gaskiya shine ruhun gajiya baya magana da san zuciya sai abin da aka ce ya faɗa shi ke faɗi wato bari kilidu shi ne ahmad ko muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani annabi isa alaihi salatu wasallam ya ce ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi ahmad wannan duka yana daga cikin bisharori to shi ne shehu radiyallahu ta'ala wa rabbahu annabi ali yake gaya mana anan allazi yajiduna maktubun fit tawrati wal injili annabi allazi kutiba fit tawrati wa kutiba fil injili bi ismihi wa sifati at tawrat wal injili كلهما بشره مسيح البارك لي مولده فارانا البارك لي معناه روح الحق mai so ya gano ya duba a shifa na alƙalin iya jirgi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da hudu za ka ga sunaye kala kala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-mutawakkil akwai al-mutar akwai mutum sunna akwai al-muqaddas akwai ruhul qudsi akwai ruhul haqqi akwai barikilu akwai taba taba akwai marfu marfu akwai mulhamillah akwai kusan من المغرب الأقصى أهيك يا قسم من المغرب الأقصى أهيك يا قسم فهذا يقول معناه معناه روح الحج شي بارك لي من معناه شي شي روح الحج الله يقول معناه شي روح الحج أو معناه أحمد أو محمد wato ko ka ce ma'anin bariki ne da ahmadu ko ka ce ma'anin shi muhammad wannan sunayen guda biyu ko wanda aka sawa su dan aljanna dan aljanna ranar alkiyama za a ta da wasu mutane su biyu sun yi zunuban iri daban daban to sai kai Allah ya ce malaiku su kai su aljanna na kai su aljanna sun zauna suna cikin fargaba ne ba sun san laifukan da suka kyau su gasa aljanna sai ɗaya ya ɗaga kai ya kalli ɗaya sai ce baba bai gane ba baba baba bai gane ba sai ɗaya ya ta akan ya ba ya za a ce ya gane ba kai ya kai na magana sai ba ka gane da kuma ubangiji da kyau sai ta ka gani mun shigo lafiya ka zo ka kawo da zance ko sai Allah ce ni ne ban gane kuma suka soke da kai ba ku bane mashayin nan ba ku bane mazinatan nan ba ku bane barayin nan ɗan tata ba ku bane ne ta ce mu ne mu ya gwani don sa abin ya sa da shi a kai ku aljanna suka ce aya ce saboda kai sunanka Ahmad kai kuma sunanka Muhammad ka ji annabin da sunansa man aka sa maka aljanna za ka wuce ko da ka wanda ya san wannan kar ya ruɗe duk abin da zai ga a duniya kai ne ka so annabin da har ka mutu kana sai har ka damu da duk wani rikici da za a yi kar ka damu Allah ya kara mana sansa to wannan shine ma'anan bariki ribu ma'ana wa ahmad ɗan muhammad wa farana amma ma'anan farana ma'anar ma'anar shi makkata wato garin makka shi ne farana ya amurin idan ya zo daga cikin sunan su zai rinka umurtar su bil ma'ruf da su rinka aikata kyawawan ayyuka menene kyawawan ayyuka yin imani da Allah da kuma da azumtar da'ar Allah tabaraka wa ta'ala cikin abin da ya umurce su da kuma abin da ya hane su wannan hawo sannan idan ya zo zai dinga hana su hannun munkar da barin aikata mummunan aiki shi ne maguzanci da tsafi da bukanci da shirka wani zikirar mutsayi ba zai dinga halatta musu dada dan abinciccika min ma hurrima fi shari'u da na da ta haramta musu a cikin shari'ar su ta attaura kamar cin kitse haramun ne a wurin su haramun ne cin kitse a wurin da yahudi sannan haramun ne shan jini kamar hanta oda saifa dukkan wannan haramun ne a cikin shari'a to idan annabi ya zo idan suka sallama suka bi shi annabi zai halatta musu wannan sallallahu alaihi wasallam wani harimu alaihi khaba'is sannan zai haramta musu kazanta kazance wato abubuwan da suke munana na daga abinciccika minan mai tafi wani rana daga abincin da yake mushi da makamanta wato kamar a naman alade cin naman alade kamar cin riba kamar karɓar rashawa waɗannan duka annabawa sun ji haramta musu wani zai an yi isra'u sannan zai sauce musu nauye-nauyen su da ke kan yansu fitiran wato nauyen su a cikin ma'anin nauyi annabi kana fi tsakanin taurati shine nauyin da ke cikin hukunce-hukuncen littafin a taura wa ba'ahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai sauke musu wato abin yake duk wani bai hude da yayi wannan annabi wanda ke ne girma sallallahu alaihi wa sallam to zai sauke maka dukkan abin da ya zama mai nauyi a cikin wato littafin at-taura wal adlara da kuma hukumi da mai duk wani tsauri da aka ɗaure su da shi na tsanani shi ne a shada'ida a shada'ida dan Allah yana faɗi gulla tawjihi gulla tawjihi wani wani guna ƙazu to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai kwance hannayensu daga waɗannan wato mari da kudumi da aka ɗaure su da shi التي كانت عليهم وتتكتم شيء أتنف فتقتل النفس في التوبة kamar kisan kai a wurin tuba yahudawa idan sun yi zunubi in sun tuba to Allah ba zai karbi tuban su ba sai an kashe wuta kowa ya ɗauko wuta a tsarin juna su waɗanda suka yi zunubi sai an tara su a ɗaki kowa da wuka mai kaifi sai a kashe wuta za ta ku fara a ɗauki kamar minti talatin ko arba'in ko awa guda ana tarar juna sannan sai a kunna wuta ta ce to ya isa haka shi ke nan Allah bi an da fituwa kaga ya kai wahala to shi ne Allah ya ce wannan annabi الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل إنسان بيشي يدع عنهم الإسلام ولا جلال الذي كانت عليه دون وانا أظن أنك أين رسول الشيء ما سمى يجينا يكونش وعندما عليه الصلاة والسلام زي كونش يبس يا أخي متفقون بتمتزوا ما لنا هذا صلى الله عليه وآله وسلم الشيء التي كانت عليهم كقتل النفس في التوبة وقل أثر النجاسة فكما كان كريم نجاسة تتبع بني إسرائيل يهودا إذا نجاسة تتبع بيها ko ta taba jiki to rigar inda ta taba bawon ta za ta yi bayan kewa za ta yi idan ta taba jikin ka kuma dutse za ta samu kare da kayan karewa sai duniya kamar mani ya taɓa ka ko jini ko kwatanni ko kashi ko fitsari ko wani ƙazanta to sai ka samu dutse kayi ta kankare ba sai jini ya fito to shi ne kayi tsarki shi ne Allah ya ce to in kun ba annabi duk zai ɗauke muku wannan sallallahu alaihi wa alihi sallam idan kun bi shi duk waɗannan abubuwa zai ɗauke muku a tajimin lafi rajina samhatan bai da ya zo da addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam addini mai sauki falisal dama annabi alaihi salatu wasalam a hadisi yana cewa taraktukum ala al-bayda'a naqiya تركتكم على البيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغها لا يزيغها بعدي منكم إلا هالكم لا يزيغها من بعدي ولا يزيغها أحد من بعدي إلا هالكم لا بل تعتبر هي فرصة babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai karkace daga farin wannan hanya sai dai halakacce ya sa da yawa don suka gani kamar ɗaiɗun wayyai wai cikin irin wannan hanyoyi da yawa kayan tambaya annabi alaihi salatu wassalam cewa ya ce duk tarkatin yahudu ila ihda wa tafiya sarka wa tarkatin nasara ila sunatan wa tafiya sarka wa tattaftar ku ummati ila talatin wa tafiya sarka كل هذه النار إلا واحدة إلا ما تلك الواحدة قال ما أنا عليه وأصحابي ما أنا عليه وأصحابي تعالوا مجالسة في أدوبة فلا كان ولي مجالسة تنيدة إزالة شيئة ها أدوبة لأنبي يجيب sai kalla a ga annabi ya taɓa yin baka ya taɓa zargin wani yana yin habanci yana yin ƙazafi yana yin shari yana yin dariyar kasawa a masallaci to a nan za ka gane so duka irin waɗannan abubuwan ba wani wanda zai wuce ni ne hali a zuwa ƙur'ani da hadisi to idan ka ce kai masa wani adam ne mai bin sunnarsa kalli kan gaban Allah ka kalli kan jibinka haka annabi ko Abu Jahl annabi bai taɓa zaki ba ta Abu Lahab ran da Abu Lahab ya zaki annabi shi ne Allah ya shigo ya ce o ta zage shi wato saboda kai dan uwan baban shi ne ko mutane shi ne kuya ne ko to da rika zikin bawa na ne nuna ta cika da kitan amma duk kuma na da zama tabbata da amuna ko da tabba ba da zama ba ne na ka saba saboda ka irin shi lokacin mu mun kawo bakin iyakar lokaci mu dage kar mu dinga yin alfahari da akidunmu ko kuma kungiyoyinmu mu dinga cin zarafin yan uwan mu musulmi irin haka mu girma addinin mu mu girma da ɗan uwan mu musulmai amma kan da zaji mu kai wajen baki da mu kai da shi ya rabbi sai mai hamsin da riga tarika tijaniya zan shiga ba ta tarika tijaniya ba addinin sarki ya shiga ba wanda zai shiga tarika sai wanda ya fahimci cewa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula ranar alkiyama za a tambayi idanuwan ga abin da suka gani za a tambayi kullum ka abin da suka ji za a tambayi hancin ka abin da ya shaka za a tambayi hannun ka abin da ya taba za a tambayi haƙoran ka abin da suka tauna za a tambayi harshen ka abin da ya furta za a tambayi farjin ka inda ya shiga za a tambayi kafafun ka inda suka taka to dan uwa kai ba mala'ika ba kai ba annabi ba a tsaya ana bin ka daki daki don Allah za ka kuka kuwa to shi ne ake shiga gari ba ma nan gari ga hanyar tuba Allah na sani ni ne zai shi ne bari in tuba tun kafin in mutu shi ke nan magana ko da kashe ka in ka zo za a ga ku shauka na farko in an shiga gari da tijaniya ba a shiga saboda alƙawari ne za ka rika istiqali da salati da la ilaha illallah alƙawari ko Allah ya faɗi wa auhu bil adil al ahrikan masula sannan ba a hada gari da tijaniya da wata gari da gari kun wajiyai gari uku da talatin da uku shari'a ɗari uku da sha uku ɗariƙa ɗari uku da talatin da uku aka yanzu a hadisi al'imanu salatun wa salatun wa salatun ya fi ɗariƙa man da ke Allah ta baraka ta lafi shahada da ala ɗariƙa yana da halal jadu to daga duka ɗariƙun gaskiya ne amma ɗariƙa tijaniya ba a haɗa ta da wata ɗariƙa saboda ma ja'ala Allah da rajul min kalbayn fi jawfi sannan ba a zuwa ziyarar wani wani da niyyar neman madadi sai annabawa da sahabbai da tijjana amma duka wanda ana girmama su ana girmama su ba a musu rashin kunya ba a rina su sannan sharɗin da yadda tijjaniya kula da sallah a kan lokaci wani abubuwan da kusa gani yara ƙanana suna yin samari a cikin gawa su wani ɗan ɗan mutane wasu ɗan hakika ba ka fallasa wannan duka wani fim ne wani drama ne waɗansu suke raba kuɗi ta wasu hanyoyi da ba a sani ba sai a zuwa ne gungun zawiyar jahilai waɗanda iyayen su suka la'alce su ba su da shehi ta kamar ne sai a dinga koya musu wannan sai su rika yawo cikin gari suna yi to in ba an samu ɗan ɗarika na gaskiya ba ba wanda zai iya gane wannan kuma yanzu ɗarika mutuwa agololi ne ya ɗan riko ne bayan ɗarika ba haka akwai ɗan ɗarika akwai ɗan riko a ɗari to waɗanda ɗarika ta rike su shi ne suke yaɗa yin wannan maganganu a kowane majalis za mu yanki hakika ta hakika kada ba ɗan ɗarikan ba amma wanda suka yi cikin ɗarikan da sun ɗaga kai sun kalla a cikin wannan ne yan ɗari mu da gidan mu za a ce waɗannan yayan baban mu wannan ba yan gidan mu ba su ka zan zagi ai yan ɗarika ne ai to da dama su ba da yan gidan nan a gorori a rike su ba yadda za a ɗan gida ya fito ya tona a cikin gidansu sai dai abubuwa mutum yanzu ya zauna a majalisa yana share zuwa abokansa suna ba ba ya ce nan sanin ce da ɗan ciki bai ha kana da hankali amma abu da ba ko zai ce wa kana da labarin a gidan mu abin da yake faruwa a yake faruwa an wasu ya yi ko ku ce mu da gidan ka sa ka to da shi bai da su haifaffen gidan suna kallon ubansu ba su taɓa tare da ya fita irin wannan ba saboda da yawa abin da ake gani na wani kin yin sallah kin yin karatu jahilci suna ta suna ta shasha billahi allazi la ilaha illa ba dai ba ni na faɗi wannan kuma ni dan ta shugaban cikin tafiya ne nan su suka yi suna ta yana da rai in fito ci wannan da dalilin wannan ba da dalilin in ya ga kuma yana nuna shi wannan zan ta ce kai kuma kai waye kai wa sai zai rinka yi ka irin tafi ɗin siyasa da karɓar kuɗin jama'a da wannan ni ba na ba na jiwa ba na tsiraici ba mamaki in kai dan siyasa ne ka zo gida na kawo maka wani girkin da wata gida baka taɓa shi irin dalilan da problem da wani amma da nikan zikiri istifani sana gida na ilmi a wannan akan zan mutum sha ina kishin ta ina kishin makarantun da ina kishin masallatan da ina kishin matasan kuma duk abin da zai zo wurina matasan da zan tuna shi to da ka a gane wannan kar a zanga ji wasu maganganu a bakin wasu mahalamai suna faɗin maganganu ka ɗaukar haka yake to ce ka bi yan ɗari kan a hankali ka gane suwa yadda ne suwa suke lazimi suke wazifa suwa suke suke rujuma suwa yin suka mutu a cikin shauki jani ka gane wannan saboda ka sharaɗin ɗariƙa ne kula da sallah abinda ake yi na kiwon sallah wallahi ba cikin ɗariƙa ba ne ba shi da shi yanzu misali ko kwara da suke kawo mutane suna yanka su tafiya da zartu za ka daɗe kana kirista bayani kafin ya gane sai wanda ya zauna da musulmi ne zai ce yana yi zauna ba ba musulunci ba amma wanda bai taɓa zuwa da ya zauna da musulmi ne ce a sun su gani sai da nan nan suke cewa to haka wanda bai san ɗari ba bai zauna da cikakkun ɗan ɗari ba in ya irin waɗannan yaran masu tashin Allah su faɗi annabi su faɗi magana su so da zai ce ɗan kaina da ɗan wajen an tashi ga ga hoton ne ya ɗauka hakan amma in ya taɓa zama da yadda shiga zai ce kai na zauna da su ba gaskiya ba yin wani abu a cikin abin su ba amma bai sani ba kawai da yanzu shugabannin mu suna tara su ba suna ta karewa kowa yana so ta kuma tsayi a cikin ɗarikar ke sa ake ta faɗi amma abu kunyar matsayin a wani ƴan siyasa ake so a samu ba wani nan za a kajin da matsala kuma inda su ƴan ɗarikar suka gode wa Allah kenan kowa ya tafi gidajen gwamnati a kyale mu a samu nuna nan a zaune shi ku gani ta zuwa ina gano da dabi saboda ka tafi da kyau kar ka kuskura ka tafi da gida ka je ka shiga wani gari waɗansu su kula masu yin sallah ka ɗauka wai da mutane ko sai da haka da rena kiraye duk mutum da ya rena kiraye sa ba zai mutu a ɗan da tijiya mallan da rawali da mu zai yasir na rusul ku hajji ɗan ka saboda ka rena iyaye ko cikin halin ɗan wanda ya rena iyayensa wallahi sai ya rena annabi wanda ya rena annabi wallahi sai ya rena Allah wanda ya rena Allah ha jahannama za ta rubuce shi Allah saboda haka sharadin dalila ne lokacin da shi Umar Rufuci ya jefa mai ya musu kangaddari da tijaniya in suna da ilimi suna da addini suna da sun san abubuwa biyar kai ce su ba su shiga dalilan ba me sharadin dalilan ya gaya musu yace sharadin da nika tijaniya kula da sallah akan lokaci cikin tauki ba a bin limamin da zai shiga rukun ko kuma ɗan bid'a ɗan bid'a ya hana duk ɗan bid'a ta kabi sa da wanda zai shiga rukun ka kabi sa sannan jirgin da iyaye wanda ya rena iyayensa ba a bashi sannan barin lalata ko sigari ba a zuza balle wiwi balle jiya balle kokiya sannan san annaba har mutuwa cewa ɗan ɗan ɗan san annabi da koyi da shi sannan barin cutar halitta zance ko aiki in ka shiga ɗari da tijariya ba za ka taɓa zaɓi wani ɗan izala ko wani ɗan shi'a ko wani a zikiri kuɗin za ka yi da kada kowa ya je abin da yake so wai me yasa ake damuwa ne an yi zagi ka sa kun ya karar da ne kake damuwa zagi ya yi kama da kai ka tara kuɗi ka tara kuɗi kana jin daɗi kana da gidaje da motoci da kamfanoni matan da hudu jajaye kyawawa ga 'ya'ya sai kawai wani yaji shi kuma abokin gari kun yi karatu tare shi kuma talauci kamar zai kashe shi ya ja zauna a kan kwanta da singileti da gajeren wando yana shan sigari yana sha yana hamma ta zo su wani na yaro ne matsiyaci an kaza kaza kaza kaza mutane su kan samu kuɗi ba sai da kuku sai ta zura ba da sai ta dauki dariya gaba ta kai ka an samu da miliyan goma wallahi shi gudu an faɗi sunan ka ne ke radiyallahu anhu kuma za ka mu zaki in kana da hita ke zaki a tarika ta gaske ta zikiri ba za da yaushe ma za ka ji zaki me zai ka haka ga wani wasu har da zaki ai laifin ka ne har da ka ji su su fara auren su in ka ji adalci ba ya ce ka ji ya aka ka ji ko da zai matsalar ka ji in ka ji da ba ka ji ba ma suna da ya aka kuji kana da wata alaƙa da su ke wanda da kan kurin da ba da hankalin kura ne za a daga faɗin mummunan magana kuma da hankalin kurin da za a faɗi kyakkyawar magana kana ci ko to sannan za ta kula da lazimi safa da yamma wazifa su kan zuwa aida daga an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمداد العليم ليس لك محمد راجي نابات عليك التجارية بإذن شوف تجارة الله كاتبة كاتبة sanadin da na baka dalilin da shi daga Maulana Sheikh Ahmad Ali Abdul Fathi daga Maulana Sheikh Alhaji Ibrahim Yas daga Sayyidi Ahmad Al-Sayyid Al-Ayyashi daga Sayyidi Ahmad Al-Abdalawi daga Sayyidi Ali Tamati daga Maulana Sheikh Ahmad Al-Tijani رضي الله تعالى عن أبي مدينة لدى سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لدى رب العزة هكذا استغفار ثلاث لا إله إلا الله ذاك كل هذا صلى كبيرة يا الله za ka kiyaye zama wurin da ake shan taba ka je kai ma ka fita za ka kiyaye إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إذ الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فشاء الحمد لله يا ربي يا ربي يا رب يا سمد وكل جيتا لنا واحد العهد يا بر يا وتر يا عين المراجعة يا من لا له شفق كلا ولا ولد أجس وبيدا وفرج سربه أبدا يا من لا شبيا لا واقع ولا ند أنت الجاهل كل خائف وجل يا رب يا رب يا من لا له بد فرج لأمة خير الخلق كلهم ولا ينالهم ولا ولا عزب إن الصفا المشتبه المختار سيدنا محمد الفاهم الأنساب أحمد صلى وسلم على خير الورى جلد محمد آل أتى بسند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعروف وخاتم لما سبق ناصر الحق لها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.